كل والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin ɗaya ga watan safar a shekara ta 1441 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne 30 ga watan tara a shekara ta 2019 a lissafin miladiya a darasinmu na 96 za mu tashi yau insha Allah karatun littafin fadlul islam tare da sharhinsa kuma muna farko farkon babi na hudu wato babu ƙaunin lahi ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin malan ya kawo mana sharhi na maganganun malamai da kuma dai bayani a aƙidance dangane da wajibcin a yi musulunci kamar yadda a baya dama ya kawo wannan ayar babu wujubi dukuli fil islam kuma yana ta ta a nan kasancewar tana da munasaba da cewa fassara ce ga wannan aya za mu tashi inda ya ce lihaza hadhihi al-ayatu tashmalu hatayn al-fi'atayn nan ne ko yau bismillah duk da asalin ko in ce akwai littafin da shi malam ya karanta ya gyara wasu abubuwan a wannan wurin cewa yi bi haza fa inna hadhihi al-aya wannan shine gyaran da ke can amma akwai wasu wuraren na gyaran ina ga ba muhimmanci ne da su da yawa shi yasa ban faɗa ba amma wasu ya gyaggyara abubuwa haka da yawa a ciki amma ba matsala na'am
وهو في الآخرة من الخاسرين يعني أنه من أهل النار المخلدين فيها خسارته عظمى ومن كان من أهل الإسلام لكنه لم يلتزم بكل الإسلام وإنما ابتغى في بعض الإسلام محدثات محدثات وبدع نعم محدثات نعم محدثات وبدع وضلالات نعم هذا متوعد نعم وخاسر بما تعبد به من الضلالات وعليه الاثم وما فعله من البدع والمحدثات كثيرة من الكبائر ولهذا يخشى عليه بذلك نعم طيب احسنت بارك الله فيكم in muku manta ba ai ya gaya mana cewa wannan aya ta shafi ko za ka iya kasa hukuncinta cewa ya shafi nau'in mutane biyu ko ba ku manta ba nau'in farko waɗanda suka riƙi wani addinin daban ba musulunci ba sunansa ba musulunci ba ne yahudu nasara hindus da sauransu duk addinin da ba musulunci ba ya shafe su wannan nau'i na biyu waɗanda addinin su sunansa musulunci a suna amma a aikace siffar addinin nasu ba musuluncin asali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke bi ba sun kirkiri wasu abubuwan daban suna bautawa Allah da su su ma wannan suna cikin hukuncin wanda yake ibtaga ghairal islami domin haƙiƙanin wannan abin da suke yi ba shine al-islam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to shine sai ke cewa bi hada da wannan zaka fahimta fa inna hadhihi al-ayata lalle wannan aya wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to wannan aya tashmalu hatayn al-fi'atayn ta kunshi wannan kungiyoyi guda biyu gaba ɗayan su wa alaihi in muka bi wannan kuwa ma'ana bisa wannan magana satakunu al-khasaratu mutanawwi'atan bugun da malam ya gyara a ciki ya sa mukhtalifatan satakunu al-khasaratu mukhtalifatan shi ma duk ma'anar daidai ne abin da ke nufi tanwi'in ne ma'ana hasarar ba iri ɗaya ba ce shine abin da yake nufi kun fahimci inda ya dosa tunda ya kasa wanda wannan aya ta shafa sun kasu kashi biyu da wanda addininsa asalin sunan ma addinin ba islam ba ne da kuma wanda asalin addinin islam ne amma a siffance ba islam ɗin yake ba wani abun ya ƙirƙiro yake bauta Allah da shi to sai ce wannan abun wannan ayar duk ta ƙunshe su in kuma muka ɗauke shi akan hakan to hasarar ba iri ɗaya ba ce yawwa shi wanda hasararsa ta asalin addinin ba sunansa musulunci bane ma'ana asali dama can ba musulmi bane to hasararsa dawwamammiya ce dan wuta ne zai dawwama a wuta inda ya mutu akan haka khalidan fiha ko abadan zai dawwama a cikin wuta babu zancen fita shi kuma wanda addininsa musulunci amma siffar addinin ba ita ce addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to shi ma ba za a karba ba yana karkashin wa'idi shine mutawa'ad yana karkashin wa'idi an masa narkon azaba kuma abin nan da yake kabira ne daga kaba'ir dhunub kuma sai a duba gwargwadon irin girman bid'a bid'ar akwai ta kafirci to sai a hada shi da waɗancan in ya mutu akai bai tuba ba an gane in mutum musulmi ne sai bid'arsa ta kai ga kafirci ya aikata kafirci kuma ya mutu akan kafirci to hukuncin su ɗaya da wanda dama ba musulmi bane domin ya je wa Allah ba musulmi ba amma in mutum bid'arsa bata kai ga kafirci ba to yana ƙarƙashin narkon azaba in Allah subhanahu ta'ala ya so ya gafarta masa ko kuma in ya so in akwai shirka a ciki a azabtar da shi in karamar shirka ce bata kai babba ba to sai kuma a fidda shi saboda asalin imaninsa bai ruguje ba na la ilaha illallah sai a mai da shi aljanna an gane haka mai bid'a ba dukkan dan bid'a ne za ce masa ya cancanci wuta ɗari bisa ɗari ba a'a in ta kafirci ce ma'ana bid'ar sa kafirci ce to ga makomarsa dama tare yake da kafirai in bata kai ga kafirci ba kuwa to yana karkashin wa'idi in an shirka ce sai a duba in karama ce domin dama da babba ce to yana cikin waɗancan in karamar shirka ce ya mutu a kai to in Allah ya so ya gafarta masa gwargwadon saɓanin malamai akan hukuncin shirka karama mun taɓa yin sa'anan ko ko kun manta me hukuncin wanda ya mutu yana shirka karama wanda ya mutu yana shirka babba na san kun sani hukuncin sa hukuncin kafirai ne to amma in ya mutu akan shirkar da take karama ce me misalin shirka karama riya riya tana bata aiki aikin da aka yi riya a cikin sa ya bace Allah ba zai karba ba sannan kuma shirka ce karama wani misalin irin lafuzza yawwa na girmama wani ma sha Allahu wa sha fulan misali da rantsuwa da wani wanda ba Allah ba shi ma karamar shirka yake mutum ce ya rantse da wani to a karamar shirka yake da arruqa wa tama'im da laya da guru da kuma ruka na shirka in ba su kai shirka babba ba laya da guru ƙaramar shirka ce in ka ɗauke su a matsayin magani kawai irin yadda za ka sha paracetamol ka samu maganin ciwon kai sai ka ɗaura guru da laya don magani wannan a wannan layin take ma'ana shirka ce ƙarama don ba ta zo a matsayin sababi ba kuma annabi sallallahu alaihi ya haramta amma in mutum ya ƙudurta cewa wannan laya ko guru ita ke jawo amfani ta yadda in ya rasa amfanin zai ce o ashe saboda bai zo da ilayarsa ba ne an fahimta to wannan ya dangana amfani da cutarwa ga wani Allah to shirka sai ta zama babba an gane bambancin hukuncin waɗannan amma ɗaurawar kawai a ƙaramar shirka take mutum ba zai zama kafiri ba sai idan akwai wannan ƙudurtawa a zuciyarsa cewa amfani daga wannan abun yake ko kare cuta daga wannan abin yake to sai ya zama shirka babba wannan dai kun sa mun shiga wani zancen da abin da ya sa muke wannan tattaunawa shine wanda ya mutu yana shirka karama an gane to ko kuma in ya mutu akan bid'ar da ba shirka ba to shi mai hukuncinsa ba ta kafirci ba kuma ba aikata ta shirka ba ne to wannan sai a duba matsayinsu ɗaya da manya-manyan zunubai yadda mai zina da mai luwatsi da mai caca da mai sata hukuncinsu yake abun Allah in sun mutu ba su tuba ba ba su mai da waɗannan haƙoƙin mai za a yi musu za a azabtar da su in Allah ya so inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amma sai ce me wa yaghfiru ma duna zalika amma yana gafarta abin da bai kai haka ba amma sai kuma yace me liman ya shawo kaga ashe ba lalle bane a gafarta zai iya gafarta in ya ga dama zai iya gafarta in bai ga dama zai iya azabtarwa in ya ga dama shi yasa malamai suke cewa mai irin wannan sunan hukuncin sa me yana tahtal mashi'a an gane wannan to abin da ke mai da mutawa'ad kenan to abin da zamu ji kenan yanzu sai shi ستكون الخسارة متنوعة ذاك حسارة وتحسار يكني فينا أنا سامو كلمة حسارة وهو في الآخرة من الخاسرين تو الاهرة وتعلم حسارة gashi ita mutanawwi'a ta bambanta gwargwadon irin laifin da mutum ya mutu a kai faman gashi zai mana tafsili faman kana ala ghairi millatil islami duk wanda ya kasance ya mutu akan wani addinin daban ba musulunci ba walam yadkhul fil islam kuma ya mutu bai shiga musulunci ba fa qawluhu to fadin Allah madauki da yace wa huwa fil akhirati min al khasirin yana cikin hasara a lahira yana cikin tababbu a lahira masu hasara ya'ani to mu saurari me yake nufi abin da yake nufi da wannan hasarar أنه من أهل النار المخلدين فيها ma'anar wannan shine tunda addininsa ba sunansa musulunci ba to sai dan wuta ne kuma wanda za a dawwamar da shi a wuta ba zai fita ba khasaratuhu uzma hasarar babba ce ita ce mafi girman hasara a ce mutum ya dawwama a wutar jahannam Allah ya tsare mu kwanan da muke zance a kan ko rana ce ne ko cewa a zamanin yanzu akwai wasu masu cewa dan me za a cewa waɗanda ba musulmi ba cewa za su dawwama a wutan an yi haka ai akwai rashin tausayi da sauransu ba a daɗe ba sai na sake jin wani shekaran jiya ne shi kuma balarabe ne shi cikin ma waɗanda shi ma akan dangana shi zuwa ga malaman wata tafiya ta ikhwan sananne ne a ikwanin musulmun shi kuma balarabe yake cewa wai me laifin hindusi mutumin da yake dan indiya yana bautar gunkinsa bai taba jin labarin annabi muhammadu ba kawai yana ta abinsa don me za a azabtar da shi shi addinin mu na rahama ne don me za mu ta zancen azaba azaba ku fahimci wannan shi ma wannan yana daga cikin shubuhar da ake yada ta a wannan zamani na farko shi mai wannan maganar yana magana ne a matsayin zato yake cewa abin haka yake wa ya ce masa bai taba jin labarin islam ba ai ba lalle ne zama haka wannan yasa nake so mana wani bayani dangane da duk wani abu da muka tattauna a baya ku ɗauki wannan zancen na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nassi a ƙur'ani akan cewa duk wanda ya mutu a matsayin ba musulmi ba to zai dawwama a wuta kun yadda da wannan innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi jahannam fi nari jahannam khalidina fiha abada Allah ya faɗo nan ko bai faɗa ba khalidina ba abadan kai khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya wannan suratul bayyina ai kun san wannan a wannan ana ce masa hukunci wani iri general hukunci ba yawa am ba ayyanannen mutum aka kira da sunansa ba wannan na farko kenan an gane wannan ba rikici na biyu akwai mutanen da aka ambace su da sunansu a ƙur'ani cewa kafirai ne cewa 'yan wuta ne to wannan dole kai ma yadda ƙur'ani ya faɗa yadda manzon Allah faɗa ka yadda tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla ina na zata lahabin وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لكن yanzu ka ce abu lahabin Allah ya faɗi sunansa a ƙur'ani cewa ɗan wuta ne donin ka yi daidai haka fir'auna shi ma Allah maɗauki ya faɗa yana cikin azaba tun a nan ma cikin barzahu sannan kuma a lahira da makamantansu su ƙaruna duk Allah maɗauki ya ba mu sunansu ya faɗa mana labarinsu to wanda ba a faɗi sunansa ba sai ka bar shi a hukuncin farko an gane a tsaya akan cewa duk wanda ya mutu kafiri dan wuta ne amma karka ambaci sunansa ka ce mustawa ne yanzu yana wuta an fahimci wannan shi ne bambancin aikun ba rikici a gane wannan ko ba fa ana nufin ka yarda cewa musulmi bane ba haka ake nufi ba amma dai tunda sunansa ba a ambace shi ba to ka dora shi akan innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama ko khalidina fiha ulaika hum sharul bariya shikenan kai daidai da nafsi kuma nan baka zalunci kowa ba kai aiki da hukuncin ka na duniya domin meye abin da ake so a fahimta akwai alhukumud dunyawi akwai kuma alhukumul ukhrawi alhukumun duniyawi dangane da duk mutumin da ba musulmi ba shine mu ɗauke shi a matsayin ba musulmi ba gwargwadon iliminmu ba mu san shi yana sallah ba ba mu san shi yana azumi ba mu san shi a cikin masu la ilaha illallah muhammadu rasulullah don haka yana nan ame a kafiri in ya mutu ba za mu yi masa sallah ba an gane ko da kuwa a sirrance la'alla kusa da mutuwarsa ba wanda ya san labarin la'alla ya yi imani shi kadai ya yadda da abun to can kuma wannan alhukumul ukhrawi sai a bambanta in an je lahira sai Allah tun da shi ya san zukata ya san a yadda kowa ya mutu sai ce wane duk da hukuncinsa na duniya da kuka sani kaza ne to ya musulunta ba ku sani ba shikenan sai ku ga shiga aljanna an fahimci wannan zancen amma muddin ya mutu a matsayinsa na kafiri to haka yake to haka nan ƴaƴansu wanda suke bin su wannan mun yi magana makon da ya gabata don haka in ka bambance tsakanin hukuncin duniya da hukuncin lahira to ai baka yi wani abu na shishigi ba don haka wanda ya mutu a duniya yana bautar gumaka a indiya ko kirista ne ko bai hude hukuncinsa na duniya a wurinmu shine ba musulmi bane kuma abin da muka sani shine Allah ya faɗa innal ladina kafaru min ahlil kitabi sai ce mai wal mushrikina ahlil kitabi ya hada yahudu da nasara wal mushrikina da masu bautar indiya da budda da kowa duk mai bautawa wani gunki ya shiga cikin mushriki an fahimci wannan don haka abin da muka sani ne a duniya muke faɗa ba shishigi ake yi ba Allah sa kun gane wannan shi ko zancen rahama ta Allah ce shi da ya wannan hukuncin ya san akan samu bambanci wani kila ya mutu a musulunci mu ba mu sani ba to in an je can shine sai a ga yadda Allah zai da bayinsa zaka wanda ya yadda da hukuncinsa a duniya sai ya karba wanda kuma bai yadda ba shi ma sai ya jira ya ga yadda Allah zai da shi ran kiyama kun fahimci wannan zancen insha Allah wannan shine fundamental abu a wannan babi in ka fahimce shi insha Allah za ka ga baka da rikici kar ka zama wata rana ko minti daya ka shiga cikin waɗanda ba su yarda da alkur'ani ba a hukuncinsa kullum abin da Allah ya faɗa shine gaskiya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine gaskiya kada kai amfani da hankalinka ka ce to dan me Allah zai kaza ka tsaya ka tambayi malamai mafi yawan wanda suke bacewa a wannan babin dama shigar da hankalinsu ne a cikin abin da yake akwai nassi a kai in Allah ya hukunci kada ka bari ka shiga cikin masu ƙaryata hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala Allah sa kun gane wannan sannan akwai waɗanda suke da uzuri ai mun faɗi akwai masu uzuri ko to wani irin uzuri ne masu uzuri shine wanda addinin bai je masa ba to shi ma uzurin ba ma'anarsa shine aljanna za a sa shi daga ya mutu ba dan yana da uzuri duk ashabul a'zari da ahlul fatrati hadisi ya zo daga manzon Allah sama cewa za a yi musu jarrabawa ne ran kiyama don haka shi wanda ka ce a ji tausayin san Allah ba zai sa shi a wuta ba ko in dai har musuluncin bai zo masa ba to ba wutar za a sa shi sai an jarraba shi za a yi masa jarraba jarrabar kuma ita ce Allah zai rura wuta ya ce su shiga wanda ya shiga zai same ta a matsayin bardan wa salaman kamar da aka yi wa annabi Ibrahim wanda ko ya ki yadda ya shiga to shikenan ya kafirce sai a jefa shi a wutar ta hakika wannan shine abin da ya zo daga hadisin annabi kun ga ashe kenan ba buƙatar mu zo muna kare kanmu cewa akwai tausayi ko rashin tausayi tausayin nan ko rashin tausayin nan wa ake danganawa Allah ne kuma shi Allah mai tausayi ne ba shi da rashin tausayi kar mu manta hadisin manzon Allah man sallallahu alaihi wasallama da yake gaya mana cewa rahamar Allah da yake kwatanta mana rahamar Allah da yake cewa ta fi rahamar matar da ta tsinci ɗanta ɗin ai na sha ba mu wannan hadisi ko yawa matar da ta tsinci ɗanta a cikin kamammun yaƙi ta liƙa shi a ƙirjinta tana ba shi mama annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabbai cewa kuna tsammanin wannan matar za ta jefa wannan ɗan a cikin wuta suka ce a'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wallahi Allah ya fi wannan matar san da kuma tausayin bayinsa yadda wannan matar take tausayin ɗanta ba za ta jefa shi a wuta ba to haka Allah ba zai jefa bayinsa a wuta ba duk wanda ka ya shiga wuta to shi ya zaɓi ya shiga wuta Allah baya azabtar da mutum da ganka an aiko manzo an ce ka bi shi ka ƙi bi to lalle ko wuta mutum za shi saboda wannan shine abin da Allah faɗa a Qur'ani ba maganar tausayi ne ko rashin tausayi ba Allah sa kun gane wannan to Allah sa mu tashi sai ce ya'ani annahu min ahlin naril mukhalladina fiha ba mukhalladina ba mukhalladina fiha wanda za a dawwamar da su fiha a cikin wuta khasaratuhu udma mun ji wannan ya bayyana na biyu wa man kana min ahlil islami wanda kuma yana cikin musulmi yana cikin ahlul islam ma'abuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam masu kallon gabas su sallah lakinnahu amma sai ya zama lam yaltazim bi kulli islam sai bai riko da dukkan musuluncin ba yayi abin da ya ga dama wa inna babtagha fi ba'd al-islam muhdathatin wa bid'an wa dalalatin maimakon haka ya biɗi fi ba'adul islami a wani bangare na musuluncin ya bibiyi ya bi ya aikata muhdathatin fararrun abubuwa wa bid'an da bid'o'i wa dalalatin da abubuwan bace-bace sai ce fa inna hadha mutawa'ad to wannan yana karkashin wa'idin Allah in an ce wa'idi shine yana karkashin nassoshi da suka zo na cewa duk wanda ya kaza za a yi masa kaza shi kuma wa'idin Allah Allah maɗaukaki kan zartar da shi Allah ya kan fasa saboda rahamarsa in ya zama cikin abin da bai kai shirka ba bai kai babban kafirci ba an fahimci abin in ko ya kai babban kafirci to kamar da na ambata mana ɗazu hukuncinsa ɗaya da wancan aji na farko in ko abin da mutum yake aikatawa na bidiyo'i ba su kai ga kafirci ba to shikenan yana ƙarƙashin wa'idi ko Allah ya yafe masa ko kuma ya azabtar da shi sannan a ƙarshe bayan an azabtar da shi sai a fidda shi saboda asalin imanin nan na zuciyarsa sai a mai da shi aljanna akwai rahama ko bara sai ce wa khasirun fi ma ta'abbada bihi min ad-dalalati kuma shi taɓaɓɓe ne mai hasara cikin abin da ya bauta wa Allah da shi mina balalaci na waɗannan abubuwan ɓata wa alaihi ismun kuma akwai zunubi a kansa wa ma fa'alahu abin da ya aikata kuma minal bida'i na bidi'o'i wal muhdathati da kuma fararrun abubuwan nan da ya bauta wa Allah da su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo masa da su ba to wannan kabiratun minal kaba'ir kamar matsayinsu ɗaya da kabirar zunubi daga cikin manya-manyan zunubai wali haza yuhsha alaihi fi zalika don haka ake tsorace masa kada fa Allah ya azabtar da shi yanzu kun gane insha Allah yanzu akwai kafirta musulmi a wannan zancen babu babu kafirta musulmi magana ce ƙuru wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin karkashin wannan ayar ma'anar ta biyu ne ko mutum ya zama addininsa ba sunansa musulunci ba to shikenan taɓaɓɓiyar hasara taɓaɓɓe ne shi mai hasara babbar hasara zai shiga wuta ba zai fita ba in kuma musulmi ne musuluncin nasa amma ya gurɓata shi da ɓace-ɓace da kuma bidi'o'i to sai a duba in ya kai ga kafirci to sai a mai da shi wancan ajin na farko in bai kai ga kafirci ba yana nan karkashin azabar Allah da ya alkawari cewa wanda ya kaza za a yi masa kaza wanda ya kaza za a yi masa kaza to su kuma waɗannan in ba su kai ga shirka ba hukuncin su shine in Allah ya ga dama ya yafe in Allah ya ga dama ya azabtar akwai matsala a fahimtar wannan insha Allah ba to sai ce wa hada aidan wannan shi ma يشمل من ابتدع البدع الكفرية والشركية المخرجة من الملة wannan shi ma ya kunshi mana wannan ajin na biyu wanda sunan addininsu musulunci amma sun aikata wasu abubuwa na bid'o'i to daga cikin waɗanda abin ya kunsa akwai wanda ibtada al bid'a wanda ya kirkiri bid'o'i al kufriya na kafirci washirkiya kamar wanda zai ce shi ma Allah ne kamar wanda zai ce ya halatta ga wani mutum ya fita daga shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yadda annabi Khadir ya fita daga shari'ar annabi Musa kun gano wannan zancen mutum ya hala ai kun san annabi Khadir annabi ne ko ba annabi ba hmm? ƙaulani amma rajihin magana annabi yau eh, magana mafi ƙarfi shine annabi ne shi saboda abubuwan da ya yi har ya ce mun ce kaza an gaya mana ka fa'ara da rabbuka kuma a lokacin annabi musa annabi musa kuma ba ta hanyarsa aka bayyana iradatun rabbin nan ba to shi ma wahayi aka yi masa don haka annabi khadir annabi ne ya yi tazamuni ma'ana ya yi zamani ɗaya da annabi musa ya aikata wasu abubuwa wanda annabi musa bai san su ba saboda me baya cikin mutanen da aka aiko annabi musa zuwa gare su an fahimci wannan shi yasa ya aikata abubuwan nan har annabi Musa da yake masa tambaya yake cewa gashi tun in kai mun tambaya kaza da kaza wannan shi hadha firaqu baini wa bainak bayan yayi masa tambaya biyu ya kara ta uku yace shike da mun yi sallama in mai bin sa ne to bai halatta masa haka ba ko ba haka bane idan karkashin shari'ar annabi Musa yake to ya zama mai sako idan ya saba wa annabi Musa amma sai gashi annabi Musa ne yake bin sa yake ilmantar da shi to idan a zamanin Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tun daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa tashin alkiyama sai a samu wani mutum sai ya ce shi ma akwai shari'ar da zai iya zuwa da ita Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai santa ba don haka in kun ga bai alwala ba bai sallah ba ba ruwanku yana da wani ilimi na batsini ku ne ba ku sani ba an gane wannan to wanda in mutum ya shiga irin wannan shi ma bid'arsa ta kafirci ce ba bid'a ce karama ba an fahimta saboda ya halatta wa kansa fita daga da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ka'idar to sai ya ce al-mukhrijata min al-milla wanda take fidda mutum daga addini to su ma sun shiga karkashin wannan sai ce fa hadha la shakka wannan ba kokonto ada bil islami ila sunnatin jahiliyyati mai irin wannan ya koma da musulunci ya mai da shi zuwa ga sunna irin ta jahiliya irin abin da mutanen jahiliya suke yi na fifita gumakansu a kan ubangiji subhanahu wa ta'ala su ki bauta masa su bauta musu wannan ya nuna cewa wanda ya wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya mai da musulunci sunna irin ta jahiliya an gane abu sai ce wa huwa ashbahu bil ladina lam yadkhulu fil islam aslan in an kwatanta shi ya fi kama da waɗanda ma ba su shiga musuluncin ba tun farko me irin wannan to balantana wanda zai zo ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagi ko ya ce in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi da'a ga shehinsa ba zai taka shi da kafa an faɗi wannan ko ba faɗa ba a cikin wannan al'ummar in ban da Allah mai haƙuri ne kuma da saboda Allah ya yi wa manzansa alƙawari kun tuna alƙawarin ai kwanan ma mun yi zancen wannan ko alƙawarin da Allah ya yi wa manzansa cewa ba zai halaka wannan al'ummar ba duk a ce an halaka al'ummar gaba ɗaya a gangan ɗata duk a gurin a furmutsa zuwa lahira Allah ya alƙawarin al'ummar manzan Allah sama ba za a yi mata haka duk abin da suka aikata za a jira sai kiyama a yi hukunci shi sa karka yi tsammani yanzu ana ta laifuffuka ai laifin wannan ana zinar da ba a taɓa irin ta ba baya ana liwatsin da zamanin annabi lutsu ma ba a yi irinsa ba yanzu irin wanda ake yi da neman yanci da wane ne duk akan waɗannan abubuwan duk a baya da ba a yi ba da ɓoye kansu suke suna tsoro yanzu ƙungiya suke har suna neman a yi musu shari'a duk wanda ya tsokane su ma su kai shi ƙara an taɓa irin wani a baya to amma duk da haka Allah ya bar mu bai halaka mu ba saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya tara duk waɗannan abubuwan sai kiyama za a yi hukunci yanzu Allah mai irin wannan zancen ne zai ce wai Allah bai yi tausayi ba dan ya sa wani a wuta kun fahimci zance na Allah ya kyauta to shine sai ya faɗi wannan wa hadha ashbahu bil ladina lam yadkhulu fil islam aslan لأنهم خرجوا من دعوة الإسلام wannan sun fita daga da'awar musulunci ma asali mai irin duk wanda bid'arsa ta kai shi ga kafirci da shirka to hukuncinsa ɗaya da wannan wancan aji kamar da na ambata mana ɗansu wa kharaju min dinil islami sun fita daga addinin musulunci bi shirkil akbar da shirka babba da suka aikata wa bima fa'aluhu da kuma abin da suka aikata shi aw itaqaduhu ko suka kudurta domin shirka takan kasance da aiki shirka takan kasance da aqida to duk wanda aka samu in dai babba ce mai fidda mutum daga addini to mutum zai fita daga addini saboda kudurtar wani abu me yasa misali yanzu menene zaka kudurta a ce mutum ya kafirta Allah tsare in a zuciyarsa ko bai ce wa kowa komai ba sai ya halatta a bauta wa wani wanda ba Allah ba yana ganin dan me ba za a bari a bauta wa kowa abin da ya ga dama ba kowa ya bauta abin da ya ga dama ba yin haka shi ma menene shirka ne fita ne daga addinin musulunci ko baka ce komai ba ko baka aikata komai ba in zuciyarka ta halatta ayi shirka to an kafirta in zuciyarka ta halatta zina halal ne in zuciyarka ta halatta luwatsi halal ne to duk wannan mutum ya fita daga addinin musulunci saboda me ƙaryata Allah ne kuru-kuru akan abubuwan da ya haramta mana a cikin alkur'ani an fahimci wannan abu don haka akwai abin da mutum zai a kuduri ko da bai faɗa ba sai ya zama ya kafirta haka nan mutum ya kudurce a zuciyarsa ya fasa musulunci kawai a zuciyarsa kai shi musulunci nan ma ya fita shikenan ya fita zuciyarsa ce ta bashi ba sai ya faɗa wa kowa ba zuciyarsa ta ce ya daina ko da daga baya ya je sallar la'asar to kafin ya tafi ɗin nan ya rusa musuluncinsa abin ba abin wasa ba ne an fahimci wannan zancen yau la'alla zuwansa la'asar din ya zama tuba ne amma dai wancan karan ya rusa islam dinsa to duk wannan yana da cikin ko mutum ya kudurci zagin Allah a zuciya ko mutum ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa duk wannan yana cikin abin da a zuci aka yi amma laifi an kama mutum da shi in ya yanke fa amma ku fahimta in ya yanke ba kokonto in ko irin wasu wasin nan ne to Allah wa ya halicci Allah ya aka to wannan wasu wasi ne bai kai ga yankewa ba eh abinda mutum ya yanke kat ba kokonto yace shi daga yau ya gama ba zai musulunci ba kamar ba mun zancen Ramadan ba idan mutum yana azumi sai kawai yace shi ya fasa azumin nan to ko bai ci ba ko bai sha ba azumin sa ya kare ko bai ci ba ko bai sha ba azumin sa ya kare saboda me yankewar da ya kat hukuncin babu zancen kokonto amma inda da wasuwasi ne to wannan hukuncinsa daban tsoron ma da yake wani bangare ne na imani kame da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata kada mutum ya ji wannan kuma ya shiga wasuwasi shi irin abin nan da yake shiga zuciyar mutum na wasuwasi ya ce to ai na kafirta a'a in wasuwasi ne dama baya cikin abin da ake kawo mutum da shi yawa Allah maduki tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam tatahaddath bihi muddin ba ta yi magana ba in dai abin a zuciyar mutum yayi na kokonto to wannan ba a kama shi da laifi amma in ya yanke hukuncin zagin Allah a zuci zagin manzon Allah a zuci yin kafirci a zuci ya daina musulunci a zuci ba tare da kokonto ba to yana nan a hukuncin ya aikata abin da yake kafirci yanzu idan mutum ya halatta zinan a zuciyarsa ai shi ma bai magana da bakinsa ba ko ba haka bane to amma dan me yasa aka dauki cewa ya kafirtan saboda zuciyarsa ta gama yanke cewa haka ne ina so a fahimce ni nan kar a dangana min wata magana da ba haka nake nufi an fahimci abin in mai akwai tambaya a yi da Allah yau akwai bambanci tsakanin abin da kake ko kwanto baka yanke ba da abin da ka yanke to wanda ka yanke shi nake magana a kai yau shine za a iya kama mutum da abin da ke zuciyarsa Allah ya tsare mu to yanzu da wannan magana mun gama fassarar wannan aya sai hadisi guda ɗaya da ya zo a wannan babi hadisin shine an abi hurairata dama mun karanta shi a baya ko yawwa yace an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam taji'u al-a'malu yawm al-qiyamati ba karanto shi daga asalin littafin karanta mana a meme tatin da yau muka zo kansa يجيء ثم يجيء الصيام فيقول أي يا رب أنا صيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل إنك على خير ثم تجيء الإسلام ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله عز وجل إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله عز وجل في كتابه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين رواه احمد طيب kamar yadda muka ji wannan hadisi mun karanta shi dama da fassararsa ko tun wancan karo a cewa an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji'u al-amalu yawm al-qiyamati ran qiyama ayyuka za su zo fa taji'u salatu sallah za ta zo fa taqulu ya rabbi ya ubangiji ana salatu gani ni ce sallah fa yaqulu innaki ala khair lalle ibada ce ke mai girma dan haka kina kan alheri fataji usadaqatu sai sadaka ita ma ta zo fa taqulu ya rabbi ana sadaqatu ta ce ya ubangiji ni ce sadaka fa yaqulu innaki ala khairin shi ma sai a ce mata innaki ala khair thumma yaji'u siyamu haka azumi zai zo fa yaqulu ay rabbi ya ubangiji ana siyamu ni ne azumi fa yaqulu إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك هكذا أيك ذاسي تزوى فيقول الله عز وجل إنك على خير كوني أنا جامسة ثم يجيء الإسلام أكرش سي مسلم يزو فيقول سيتي يا ربي أنت السلام كيني السلام سننك السلام وأنا الإسلام نيكمنيني إسلام فيقول الله عز وجل سيألا يتدشي إنك على خير بك اليوم آخذ أيو إنن وتلن قيامة a sababinka ne zan kama wanda zan kama wa bika uti a sababinka ne zan bayar shi yasa ya kawo mana wannan cewa dole ne mutum ya musulunci a sababin islam za a shiga aljanna a sababin rashin islam kuma za a shiga wuta shine ma'ana قال الله عز وجل في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إيش رواه الإمام أحمد to wannan hadisi kamar da muka ji na ambata mana ran nan cewa hadisi ne da malamai suka magana a kan ingancinsa malam a sharhinsa a wannan bugun da ke hannunmu bai yi magana a kan ingancin hadisin ba amma daga batun da a cikin darasi ne kuma a daura ce ta aƙida sai kyale maganar isnadin da hukuncin hadisin cewa ko ya inganta ko bai inganta ba bai magana akan wannan ba amma a bugu na baya da ya karanta da aka kawo masa wanda nakan ambata mana cewa akwai yan bambance bambance da namu da su ya ambaci hukuncin isnadin kamar da wasu malamai suka yi magana akan isnadin wannan hadisi akwai al-imam Ahmad ya rawaito shi ne ta hanyar wani Abbad ibn Rashid shi kuma Abbad ibn Rashid ya rawaito shi daga Al-Hasan al-Basri kuma yace Al-Hasan al-Basri yace haddathana Abu Hurairah to akwai maganar malaman hadisi dangane da shin abu huraira ko in ce alhassanul basri ya ji hadisi daga abu huraira ko bai ji ba arwato daga abu huraira da kansa yana cewa banda hadisi ɗaya bai ji wani hadisi ba daga abu huraira in ji hassan hassan arwato daga hassan ba abu huraira ba arwato daga hassan shi da kansa ya faɗi cewa banda wani hadisi guda ɗaya bai ji daga abu huraira ba shi yasa malamai suke tattaunawa bal yana cikin fagen da har zuwa yanzu malamai suna tsoma baki a cikinsa suna tattaunawa akan jam'in dukkan hadisan da aka ce Hassan ya ce an abi huraira ko kuma ya ce haddasana abu huraira a tattara su a dirasar su dirasar isnadi a dirasar matani duka har yanzu ba a daina ba hakanan hadisin Hassan an samura shi ma wani yayi ina jin phd ne ma a kai akan Hassan an samura kawai shi kansa wannan akwai rubutu babba akan wannan na Hassan an Abi Hurairah don haka matsala ce ta malaman hadisi shi yasa zaka ga malaman aqida sun zo darussa irin namu a aqidance akan duba hukuncin karshe a dunkule sai a dauka mai mafi yawan malamai suka faɗa dangane da wannan sai a ce mu ci gaba su malaman hadisi kuma ka bar musu aikin wannan a majali din to a tattauna da suka yi shi abbad ibn rashid wasu malaman sun wasfaka shi abu hatim ya ce siƙa ne sauran kuma malamai in ce da yawa sun ce da'ifi ne wasu kuma sababin ba'afashin shi ne wannan da ya ce haddasana abu huraira saboda abinda abu huraira ya ambata hasan albasari ya ambata cewa bai ji daga abu huraira ba ya za a ce kuma haddasana abu huraira shi yasa wasu malamai suka ce kamar ibnu hajar a cikin taqribu tahzib yace saduqun lahu awham wannan ba fiqa bane saduq ne saduq kuma yana da wahami yayi wahami akwai wasu abubuwan da ya faɗa yana zaton haka ne ba haka bane to su kuma kun san malaman hadisi wannan shine ke girmama maka hadisan nan da ake ce ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda aka samu wani kokonto cewa wani ya faɗi wata magana ana jin akwai matsala ciki to saboda wannan fa sai a aji hadisin na ce a'a ko aji da haka ba za a sa shi cikin hadisai ingantattu ba waɗanda kuma suka tafi zuwa ga cewa wannan bawan Allah fiƙa ne ko kuma a bar shi a saduƙun ta wannan gefen a ce a lura da wasu sun karɓi hadisin sai su ce wannan hadisin zai iya zama hasan kamar da shi malam salih ali sheik a wancan rubutun ya ambata ya ce wannan za a iya ɗaukarsa hasanul hadisi shi abbad ibn rashid amma dai mana albani a cikin littafansa musamman a cikin wannan na suyuti da ya jami abin nan da'iful jami a ciki ya ambaci cewa wannan hadisi da'ifi ne kuma ya kawo waɗannan maganganun na malamai a kai da irin abin da ya bibiya da baya wasu kuma sun faɗi wannan kamar yadda alhaisami a cikin majma'in zawa'id shi ma ya faɗi wannan ya ce duk malaman da suke isnadin nan malamai ne siqat banda abbad ibn rashid da wasu ba su inganta shi ba abin abu zaka wanda ya kalli abbad ibn rashid shi kadai kuma da abin da ya faɗa haddasana abu hurairah ya hukunci cewa ba dama a ce hasan ya ji daga abu huraira sai ce wannan hadisi menene da'ifi zaka dai wannan kamar da na ambata malamai masana sosai a harkar asina alhadisiyya sun yi magana a kansa amma wannan bai hana malam ya mana sharhin wannan hadisi sharhi na aqida mu fahimci abin da ke ciki ba don an ɗauki wanda suka inganta ko suka hassana shi in an ce hasan ne fa to za a iya kafa hujja da shi an fahimci abin tunda wasu malaman sun ce hasan ne bina'an akan wannan ne la'alla malam ya ci gaba da sharhin sa bai ce mana a kurbi da wannan hadisin ba Allah ta an fahimci abu to mu je mu ji sharhin da malam ya ambata koma inda ya tsaya mana ce qala ko wa an abi huraira shafi na 128 zamu dawo muna dan sauran lokaci yace wa an abi huraira ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam taji'u al-a'malu yawm al-qiyamati fataji'u as-salatu fataqulu ya rabbi ana as-salatu fayaqulu innaki ala khair yana nufin har zuwa karshe yace qauluhu fadin sa a hadisin da yace taji'u al-a'malu yawm al-qiyamah العلماء فسروها على أهل تفسيرين ما لم يسم فسر wannan abun da fassara biyu cewa ayyuka za su zo ran kiyama wani irin zuwa fassara biyu malamai suka bayar minhum man qala daga cikin su akwai wanda yace taji'ul a'malu ya'ani yaji'u thawabul a'mali yawmal qiyamati ladan ayyukan ne za su zo ran kiyama ba ayyukan ne za su an gani ladan ayyukan su za su zo wal ajru allazi wada'ahu Allah jalla wa ala lil a'mali da kuma ladan da Allah ya sanya ga dukkan ayyuka wa minhum wasu malaman kuma man qala akwai wanda a cikin su suka ce taji'ul a'mal أن الله جل وعلا قادر على جعل الأعمال تجيء حقيقة Allah mai iko ne akan ya sanya ayyukan su zo zuwa haƙiƙa. yana da iko ko ba shi duk abin da aka ce ya zo a nassi cewa za a yi yana da kyau ƙwaƙwalwarka ta shirya wa karɓarsa cewa eh domin shi Allah ba abin da ya gagare shi wannan ba ɗaya yake da hujjar masu bid'a al-istidlalu bil imkani a ce a to ai Allah mai iko ne akan komai sai su kirkiri abin da ba a nassin yabo ba su ba shi wannan ma'anar kawai ma'anar su ce da su suke so sai sai a tunda Allah mai iko ne akan komai to ai ya yiwu ba wannan nake zance ba maganar ita ce saboda nassin ya zo da nassin ya zo kada ka yi ƙoƙari ka ƙaryata nassin ka karɓe shi a yadda ya zo tunda annabi sallallahu alaihi a wannan hadisin me yace cewa ya taji'ul a'malu ko ku cewa ya taji'u sawabul a'mali hmm? ai ba haka ya faɗa ba cewa ayyuka za su zo amma yakan zo a wasu wuraren irin wannan hadisin ya zo a bashi waccan fassarar kamar ran kiyama da suratul baqara za ta zo suratu ali imran za ta zo ga wanda yake karanta su su yi masa ceto daga wutar jahannama malamai suka ce karatun da yayi na suratul baqara karatun da yayi na suratu ali imran shi ladan ne zai zo masa ya zama masa ceto don haka tunda akwai wancan fassarar shi yasa nan ma sai wasu malaman suka ce taji'ul a'malu ana nufin taji'u sawabil a'mali wannan kuma ba matsala ba ne ba tawili ne ko ɓata magana ba wasu malaman kuma suka ce a'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wancan ya san wannan ya faɗi wannan ba abin da zai hana mu ɗauki wannan ɗin tunda ba abu ne da ya gagari Allah a yi shi ba saboda shi ma yana da misali irin nasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mana ran kiyama za a zo da mutuwa za a zo da ita fi surati kabshin a sura irin ta rago haka za a zo da mutuwa a matsayin kamar rago shi ya faɗi kalmar ragon kaga ashe kenan wani abu za a zo da shi hakikatan an fahimci abin sai aka zo da shi hakikatan kuma aka yanka shi a gaban kowa kamar da mun sha zancen wannan hadisi ashe in ka ba da wancan tawilin akwai mahallinsa in ka ce a tsaya a zahirin shi ma akwai mahallinsa da ka shi sa yace malamai sun fassara wannan hadisi da fassara biyu ai an gane abu to sai ce kama annahu yuzanul amal kamar yadda cewa za a auna aiki yanzu misali ba kowa ya yarda cewa ran kiyama akwai mizani ba fa nadau al mawazin al qist za mu sanya mizani na adalci kowa ya zo da aiki za a auna aikinsa to dan Allah ga ya mun ya aikin yake zuwa tunda ko za a auna shi a sikeli to dan an ce zai zo na me ya zamu ce ba zai zo ba ladan ne zai zo can ma za ka iya cewa ke nan ladan za a auna tunda ko Allah maɗauki ya ce ayyuka za a auna kuma manzon Allah sun ya faɗi ayyuka za a auna bal akwai hadisin ma da ya nuna mai aikin ma ana auna shi kun san hadisin ibn mas'ud ko eh Abdullah ibn mas'ud yana da kauri siriri wasu sahabbai har suka yi masa dariya ran da ya bayyana suka ganshi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya hana su yake cewa wannan kaurin da kuke gani shine mafi nauyin abu a mizani ran kiyama shine sahabbai suka ce a malamai suke cewa ashe kenan mai aikin ma akan auna shi daga in nasu ya zo karka shiga tunda harka ce ta kiyama kuma ba mu san abubuwan da za su faru a kiyaman nan ba kar mu sa shi a ma'aunin mu na duniya mu ce abu kaza zai yiwu a hankali abu kaza ba zai yiwu a hankali ba a'a duk abin da zai faru ran kiyama fa ba cikin abin da kwakwalwar mu za ta iya imajinin din sa yanzu don haka da abin da ka fahimta da abin da baka fahimta ba in zancen kiyama ne ka bar wa Allah kayansa an gano wannan to don haka kama annahu yuzanul amal wa tuzanu sayyi'ati wal hasanat wa tuzanu sayyi'atu wal hasanatu haka nan kuma ayyuka miyagu da ayyuka munan a kyawawa duk ana auna su fa kadhalika hadha malaman da suka ce wannan suka ce to wannan ma haka shi ma zai zo din mana ayyuka za su zo sallah za ta zo sadaka za ta zo azumi zai zo musulunci ma zai zo Allah shi zai suranta abin sai yadda su an fahimci abin yace wa kama ya atil qur'anu yawmal qiyamati yuhajju an ashabihi kamar da ya tabbata alqur'ani zai zo ran kiyama yana kafa hujja ga ma'abutansa duk wanda yake ma'abucin alqur'ani ne mahaddacin alqur'ani mai kula da alqur'ani mai damuwa da alqur'ani ran kiyama qur'anin zai zo ya kafa hujja da shi ma'ana ya yi masa mujadala amma mutum dan gata ne lalle ma'ana in ana tambayar ka me yasa aka yi kaza me yasa aka yi kaza in kana cikin ma'abuta qur'ani sai qur'ani ya kare ka kamar ka ce qur'ani zai zama maka lauya ko a duniya ba lauya ake zuwa kotu ba sai ka koma gefe kai ba za ka ce komai ba to sai qur'ani ya tsaya a madadin ka ya ce eh yayi kaza eh bai yi kaza ba akwai wanda kai ka gata wala a rike qur'ani a kama alqur'ani gaskiya ce sosai kuma wannan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kama ya atil amalu jumlatan kamar yadda aiki zai zo shi ma a dunkule a ce aiki gaba ɗaya ayyuka to haka nan yuhaju an ashabihi shi ma ya kafa hujja shine yuhaju yana kafa hujja yana ja yana in an tambaya yana ba da amsa shine ma'anan yuhaju fa hadhihi kulluha min jinsin wahid wannan gaba ɗayan su jinsin su ɗaya wasu lamura ne da za su faru ran kiyama ba mu san yadda za su faru ba yanzu da Allah a duniya kana mafarki ko baka mafarki ko wannan yana mafarki a cikin mafarkinka kakan ga abubuwa kaga kura kaga zaki an biyo ka kun yi layi a wuri kaza an raba kaza an baka kaza ka je ka zauna a ofis kun zauna an tattauna ana yi ko ba a yi har idan ka gama wannan mafarkin za ka iya zuwa ka je ma kana neman ko a fassara maka ko kai ta a'udhu billahi in wani mummunan abu ka gani haka ne ko ba haka bane ba ba wani abu ka suranta ka gani a mafarki ba to yadda ake wannan irin abun meye abun ka na mamaki dan an ce za a yi wa mutum azaba a lahira gashi kai a bacci kake za a dake ka baka ji ma dukan ba ko ba haka bane za a yi ma duka duk malam ibnu qayyim ya faɗi wannan a cikin dalilan da suke nuna gaskiyar azabar kabari cewa zaka ji kana mafarki an bi ka da gudu kana tip tip tip kana ta gudu amma kuma ba a baccinka kake to haka nan meye zai hana ka yadda cewa a cikin kabari ane wani azaba tun da gashi kai amma duka a cikin mafarki ka gudo wani abu ya bi ka ka yi sa'a bai kama ka ba ana yi ko ba a yi ba a haka mai fitsarin kwance ke fitsari ba za ka gan shi ya suranta a mafarki ya shiga ban ɗaki ya ɗau buta ya tsuguna kawai sai ya ji ɗumi Allah ya kyauta lokaci yayi tsayi mu samu inda zamu tsaya sai ce fa hadhihi kulluha min jinsin wahidin abinda dai kawai nake so da ma nana ta shine la'alla in kun ga ina ta dagewa akan wannan ina tuno wasu abubuwa ne da na karanta na masu inkarin cewa akwai azaba a kabari in ka karanta waɗannan abubuwan ka ji yadda musamman mu'tazilawa da masu amfani da hankalinsu komai ya zo wai bai dace da hankalinsu na duniya ba sai su ce ƙarya ne ba a yin haka in kana musulmi sallama wa Allah kake Allah ya faɗi gaskiya manzon Allah ya faɗi gaskiya ko ka gane ko baka gane ba sai kai haƙuri haka Allah ya faɗa to Allah samu dace ina ga sai mu tsaya nan sai ce wa hadha al-akhir huwa alladhi alayhi al-muhaqqiquna min ahli sunnati wal jamaa yace wannan zancen na biyu cewa haƙiƙa zuwan aikin ne aikin ne zai zo da gaske shine maganar ko ra'ayin manya-manyan malamai daga cikin ahli sunnati wal jamaa to dole mu tsaya nan saboda lokaci yayi in Allah ya kai mu darasi na gaba na 97 kenan sai mu tashi akan wannan mahalli da muka tsaya Allah ƙara mana imani da fahimta Allah subhanahu ta'ala ya bar mu cikin natsuwa da kwanciyar hankali Allah sa mana albarka a wannan ƙasa ta mu Allah taimaki shugabannin mu Allah ya tsare su daga kowane irin sharri wa sallallahu ma Allah ya tsare mu daga kowane irin sharri ya sa mana albarka a rayuwar mu ya Allah muna roƙonka ƴaƴan mu da matan mu Allah ka taimake mu akan tarbiyyar su Allah ka tsare su daga aukawa cikin hanyar lalacewa da barin aƙida mai kyau da kuma barin ɗabi'u masu kyau وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك neman ƙarin bayani akan wannan mutane uku wanda da'awa bata same su ba na faɗi wannan gashi ma na ga yasa tik kamar ila ina jin haka yake nufi ma'ana tik shine mun gama wanda da'awa bata same su ba ba ana nufin kawai aljanna za su ba za a yi musu jarrabawa su lankiya shikenan na biyu ƴaƴan kafirai kafin balaga wannan kuma kila baka zo darussan baya bane shi ma mun yi magana makon da ya gabata da makon da kafin sa mun yi magana akan cewa za a jarrabe su wasu wasu malamai suka ce su ma jarrabawa za a yi musu wasu kuma suka ce tunda basu balaga ba dan aljanna ne wannan kuma na uku yace da kuma ƴaƴan musulmai wanda ba su balaga ba a dama ayan musulmi ai musulmi ne ba su balaga ba dama a cikin ba mu ne musu sallah ba ƴaƴan kafirai fa ai ba ai musu sallah shi yasa dama aka yi zancen za a jarrabe su ko kuma lura da ba su balagan ba wasu malaman suka ce aljanna za a sa su tunda ba su balaga ba amma ƴaƴan musulmi ai musulmi ne dama bambancin shi ne ku gane shi ma wannan dan musulmi musulmi ne a hukuncin duniya an fahimta ɗan kafiri kafiri ne a hukuncin duniya amma a hukuncin lahira to ɗan musulmi musulmi ne a lahira amma ɗan kafiri sai Allah ya jarrabe shi ko kuma ya yafe a sa shi aljanna bisa wancan ƙauli an fahimci abu don haka wanda ake da ta baba ko saɓanin malamai shine ɗan kafiri wanda bai balaga ba amma ɗan musulmi ai dan musulmi ne ba shi har addu'a ake ba Allahumma ja'alhu ko alhiqhu bi salihi salafil mu'minina fi kafalati ibrahima kamar da malamin risala ya faɗa cikin addu'ar sallar jana'iza ka sanya shi ka riskar da shi da salihan bayi a cikin kafalar annabi ibrahim don haka wannan shine abu sai kuma yace wanne za a yi wa jarrabawa a cikin su to na ai na faɗa ya'yan kafirai su ne aka yi zancen za a yi musu jarba a wani ƙaulin na malamai amma waɗanda 'yan fatara ne ko wanda musuluncin labarinsu bai zo musu ba ba su taɓa jin komai ba nasa to za a yi musu jarabawa a lahira kafin su shiga inda Allah maɗaukaki ya ƙaddara za su shiga Allah samu da shi wa alaikum salam eh na'am an tambayi Aisha ta ce ta ji annabi ya ce Allahu alamu bima kanu ya amalu bima kanu amilin kai kamar da yanzu aji yana daga cikin sabanin da malamai suka yi akan wannan amma zance mafi karfi a aqidar ahlus sunna shine ƴaƴan musulmi musulmi inda duk suka iyayensu suka dosa bal me yasa ma tunda ya tabbata cewa yara da suka mutu basu balaga ba suna ceto ga iyayensu akwai yaron da Allah zai sanya shi aljanna sai ya ce tafi aljanna ya tabbata a hadisi wannan sai yaran su ce Allah mu ba za mu je ba sai mun ga iyayenmu sai Allah sai a kawo musu iyayensu sai a duba in ba su shirka ba ya ce to ku shiga aljanna ta kaga yaro ya zama mai ceto ga iyayensa wannan kauli ne da shi yasa hawo suka ce wannan ra'ayin Aisha ne ita kadai saboda bata ji sauran hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah samu da